بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa masu albarka barka mu da sake haduwa da ku a wannan silsila ta mu mai taken ahadithul akhlaq daga littafin a Sheikh Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi idan za a yi tunawa a darasin mu na biyar wanda wannan shine na shida kenan insha Allah malam ya kawo mana hadisi ko kuma kissar wani asari na wani bawan Allah da ya tambayi Ibn Abbasin cewa ya kashe wata mata saboda ta ki auren shi shin yana da wata kafara Ibn Abbasin ya tambaye shi mahaifiyarka na raye ya ce ba ta raye har Ata'u ya ce masa me yasa ka tambaye shi haka ya ce ai saboda ban san wani aikin alkhairi da mutum zai yi ba fiye da biyayyar mahaifiyarsa malam ya dan yi mana dajiya inda ya tuna mana hadisin can ne irin wannan kissa na mutumin da ya kisa 99 ya cike da wani jahilin mai bada fatawa inda yana mana muhimmancin wato tambayan malamai sanda ka shiga cikin ruɗu ko damuwa ko sanda ka wato nutse cikin wani saban Allah da kuma abin da ke nuni zuwa ga dagewa wajen neman gafara Allah ko mai yawan zanubanka malam zai koma kan asalin wancan asari na ibnu abbasin da ke cikin wato al'adabul mufrad dan ya ƙara mana bayani a kansa sai ya ce qaul ibn abbas radiyallahu anhuma ummuka hayya ibn abbas ya tambaye shi yace mahaifiyarka na raye ai hal ummuka ala qaidil hayat waka tana raye li'annaha farwatun azimatun saboda uwa taska ce ta arziki mai muhimmanci fi babi raf'id darajati wa takfiruz zunub wajen neman samun ɗaukakar daraja da neman gafarta zunubai duk wanda yake neman gafar zunubai to ya je ma uwarsa biyayya wanda yake neman samun ɗauka a duniya da alkiyama ya je ma uwarsa biyayya a fara qauluhu ummuka hayya tasaulan inda inda afa ibn yasar kaga afa da ya saurari wannan zance daga ibn abbasin sai ya ga yana da tambaya arrawi an ibn abbasin lakinnahu tarayyafa amma da ya ji tambayar ya dan dakata hatta wajada alwaqta munasiban har ya samu lokacin da ya dace fasa alahu sai ya tambaye shi kama sayati kamar da zamu ji a gaba qala rajul la mutumin yace ba ni da mahaifiya ba ta raye falam yuqannithu duk da haka ibnu abbasin bai ce mai to shikenan ba ka da wata tuba ba bal qala lahu tub ila allah azza wajal duk da haka yace masa ka tuba zuwa ga Allah ubangiji fa hadha sha'nu ahli al-ilm wal fiqh fi dinillahi azza wajal wannan shine take-taken malamai masana wanda suke masu sani da tarin ilimi a cikin tafarkin musulunci. Annahum la yuqannituna nasa min at-taubati mahma kana dhanb su ba sa nuna wa mutane cewa ba za a samu gafara ba ba sa nuna mutum cewa ya riga ya makara Allah ba zai masa rahama ba komai girman zunubinsa Allah ne ya ce a cikin zumar qul يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ya ce ka ce ma bayina wanda suka yi ma kansu ta'annati suka yi wa kansu ta'asa cewa kar su cire rai daga rahama Allah lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki daya lalle Allah mai gafara ne kuma majiƙai ne sa'alahu fi hadha al-maqam ya tambaya a daidai wannan lokaci hal ummuka hayya ibn abbas ya ce mashi mahaifiyar kana raye da anna maqamal hasanati allati yanalu hal abdu fi birrihi li ummihi tarfa'uhu darajatin aliyatan inda Allah saboda wannan makami na neman ɗaukaka da neman gafara babu abin da zai samu mashi ɗaukakan nan da gafara kamar biyayyar mahaifiyarsa inda tana raye wato kaffiru anhu zunuban wa sayyi'atin kathira biyayyar uwa ɗin nan za ta ja mishi gafarar zunubai za ta sa a kankare mishi munanan ayyukansa masu yawa qauluhu faɗinsa wato ibnu abbasin da ya ce masa tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta ka tuba ga Allah ubangiji ka nemi kusanci zuwa gare shi iya iyawarka hadha fihi bayanun fihi bayanul maslaki sahihi littaubati wa nailu ghufrani dhunub wannan yana bayyana mana tafarki mafi inganci ingantaccen tafarkin da ake bi don tuba da neman gafara daga zunubai fala budda fihi min amrayn babu makawa ana buƙatar al'amari guda biyu wajen tuba da neman gafarar zunubai abu na farko at-taubatu sadiqa lillahi azza wajal min adh-dhanbi bin nadmi alayhi wal iqla'i anhu wal azmi ala adami rujui ilayhi abu na farko shine wato gasgatacciyar tuba da kuma barin zunubin da nadama da curatuwa daga barin zunubin da kuma himma da, da, da, da, da niyyar cewa ba za a dawo a sake aikatawa ba. Al'amur sani, al'amari na biyu al'iksaru min alhassanati, yawaita ayyuka na gari wadda za kala saboda aka yi ce mashi taƙarrab ilaihi mastata'at, ka yi ƙoƙarin kusantar Allah wa taƙarrab ilaihi kuma ka kusanci Allah mastata'ata iya iyawaka, ai bil hasanat, ka tuba sannan kuma kusanci Allah da ayyuka na gari. Li'anna rabbal alamina jalla wa'ala ya kulu innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafi da munanan wa fil wannan cikin sura hud kenan wa fil hadisi yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin tirmidhi kuma annabi yace atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biyo bayan mummunan aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya goge mummuna fa nasahu an yasduqa ma Allah azza wa jalla fi taubatihi min zambihi alladhi iqtarafa wa fa'ala ya mishi nasiha akan ya gasgata Allah wajen tubar da zai wa Allah da kuma wato kokarin sa na neman Allah ya kankare masa zanuban nan da ya aikata wa an yuqbila alal hasanat sannan kuma ya kama aikin alkhairi gadan gadan li'anna alhasanati yuzhibna as-sayyi'at saboda ayyuka nagari suna kankare munana qawlu ata'in fadin ata'u da yace fa zahabtu sai na tafi fasa'altu ibn Abbas sai kuma na dawo daga baya sai na tambayi malam fihi anatus salaf wannan na nuna natsuwa da bin abubuwa sannu sannu da magabata suke falam yasta'jil ata'un rahimahullah ata'u bai gaggawa irin yanda in mu ne yanzu zamu sa gaggawa yanzu yanzu muke son amsa ma annal mawdu'a akhadha min ihtimamihi ma akhadan aziman duk da mas'alar ta ta ta ta shiga ransa ya ba ta muhimmanci wa hadha bi khilafi ma yahsulu min ba'din nasi hina la yamliku nafsahu wannan ya saba wa abinda mutane suke a yanzu wanda ba sa iya mallakar rayuwarsu wa yuqati'ul alima wanda malami na cikin magana tsakiyar darasi ba zai iya hakura ma sai karshen darasin ba ballanta na ya hakura a je a dawo ballanta ya hakura sai lokacin tambayoyi ballanta na kuma ya tafi daga baya in ga fursa ya tambaya nan take zai yanke malamin zai katse shi yana cikin magana wa rubbama auqafa hadisahu so da dama wani yakan dakatar da malami liyas'ala an amrin ashkala alaihi wai dan ya tambaye shi akan abin da ya rikice mishi kala sai ya ce inji ata'u kenan fasa'altu ibn abbas lima sa'altahu an hayati ummi na tambayi malam ibn abbas radiyallahu anhu ma nace ala gafarta malam me yasa ka tambaye shi halin rayuwar mahaifiyarsa fa qala ibn abbas ya amsa da cewa inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walida ban san wani aiki da zai yi na alkhairi wani aikin nafila da zai yi bayan ayyukan ibada na sallah da azumi da sauransu ban san wani aiki da zai yi na alkhairi kamar aikin biyayyar mahaifiyarsa ba fa za yadullu ala ma fi birril walidati min azimi thawabi kaga wannan yana nuna abin da ke cikin biyayyar mahaifiya na girman lada wa manzilati hadha al-amal wa makanatuhu inda Allahi azza wa jalla kuma yana nuna maka girman wannan aiki da matsayinsa a wajen Ubangiji madaukakin sarki wa hadha wadihum fil qur'ani wannan wato qur'ani ne nuna haka karara fallahu azza wa jalla azzama min sha'ani birrul walidaini fi kitabi ubangiji shine ya kambama al'amarin biyayya iyaye a cikin littafinsa wa qarrana haqqahuma bi haqqihi fi ayatin adidatin Allah ne ya gwama tsakanin haƙƙinsa na bauta babu shirka da haƙƙin iyaye na ɗa'a da biyayya a cikin abin da bai saba wa Allah ba fadalla hadha ala al-makanati al-azimati wal manzilati ar-rafi'ati allati ja'alaha Allahu azza wa jalla li birril walidayn saboda haka wannan yana mana girman matsayi da girman sha'ani da ɗaukakan al'amarin biyayya iyaye yadda Allah ya girmama al'amarin su wa anna birrul walidati على وجه الخصوص والإنسان إليها يترتب عليه من تكفير السيئات ورفع الدرجات شيئا لا يكون في الأعمال الأخرى كما فهمت cewa biyayya iyaye biyayya mahaifiyar biyayya ta musamman tana janyowa a kankara zunubai a ɗaga darajar bawa wanda ba a samun haka a wasu ayyukan daban wali hadha qal saboda haka ne yace inni la a'lamu ibn abbas yace ban san wani aiki ba aqraba ila allah azza wa jalla min birril walida wanda yake kusanci zuwa ga Allah fiye da yake jawo kusanci zuwa ga Allah fiye da biyayya mahaifiya wa an ibn abbas malam ya sake dauko wata kissa wani ainihin wato ta wata magana ta ibn abbas yace daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kala yace ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan illa fataha Allahu lahu babaini yace babu wani mutum wanda zai wayi gari ga mahaifinsa ga mahaifiyarsa yana kyautata musu face sai Allah ya buɗe masa ƙofa guda biyu ya'ni min aljanna ƙofa aljanna guda biyu za a buɗe masa wa in kana wahidan fa wahidun idan ɗayansu ne yake raye yake kyautata masa wato mahaifiyar ko mahaifin fa wahidun sai a buɗe masa ƙofa guda wa in agdaba ahadahuma idan ya sanya ɗayansu a cikin fushi lam yarda Allahu anhu Allah ba zai da shi ba hatta yarda anhu har sai wannan mahaifin naka kuma mahaifiyar taka ta yarda da kai kila sai aka ce wa ibnu abbas wa in zalamahu Allah shi gafarta malam ko da a ce sun cutar da shi ne iyaye wani lokaci za su yi abin da ba haka ya kamata ba wani lokaci za su saka san rai ko dan adanci ya janjaye su ko wani son zuciyarsu ko da haka ne ya faru, ƙara ibn Abbas ya ce, wa in zalamahu ko da sun cutar da shi. Wannan hadithi ko wannan asari, malam ya ce Rahul Bukhari fil adabil mufrad. Bukhari fitar da shi a cikin adabil mufrad a cikin farkonsa a cikin lambar asari na bakwai. وابن الجوزي في البر والصلة حكنا الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي يفتد شيء أتكل كتاب البر والصلة وبوب له البخاري رحمه الله الإمام البخاري أتكل علم المفرد ya ce babu birri walidaihi wa in zalama babin da ke bayani akan cewa ɗa ya bi iyayensa ko da sun cuce shi falwajibu alal ibni an ya kuna barran bihima abinda yake wajibi akan ɗa ya zama mai biyayya ga iyayensa wa in wa an ya tahasha igdabahuma kuma ya kiyayi fusata su wal isa'ata ilaihima ya kiyayi munanta musu wa raf'a sauti alaihima ya kiyayi daga murya a gaban su hatta wa in kana bi hadhihi al manzila ay zalimin koda sun kasance macuta ne mamugunta ba sa mishi kyautayin da ya kamata qauluhu fadin sa da yace yusbihu ilaihima muhsinan ya wayi gari yana kyauta musu al-ma'ana annahu yusbihu kulla yawmin muhsinan ila walidayhi wato kullun in gari ya waye sai ya musu wani alheri wa hadha fihi istiqbalu liyawmi min awwalihi bil ihsani ila alwalidain wato ana son kowane wayewar gari ta fara maka da kyautawa iyayenka gari ya waye ka gaishe su ka kai musu abinci ka musu addu'a duk abin da ya kamata ka yi musu yace waja'alu birrahuma min aula awwaliyatihi fi awwal yawmi ana so ka sanya biyayya ga iyayena daga cikin wato abubuwan da suke aulawiyat wato abubuwan da suke mafiya muhimmanci a wurinka a farkon kowane wuni wa bidayata nahari da farkon wuninka wa hadha min asbabit tawfiq lil abdi fi yawmihi kulli wannan ya da gaske abin da ke jawo maka samun dace da gamdakatar da ranarka gaba daya idan gari ya waye ka tashi ka je inda mahaifanka suke ka gaishe su kafin ka fara ayyukanka bayan kayi sallah asubahi kayi kayi zikiri kayi abin da ya kamata to abu na gaba shine biyayya iyaye a wannan wayewar gari malam yace a إذا بدأ اليوم ببر والديه وحسن المعاملة وطيب وطيب الخطاب idan ya fara wunin shi da biyayya iyayensa da kyakkyawan mu'amala da kuma magana mai daɗi da zai samu albarka a wannan wuni wa kam min jamilin an yurabba as-sighar khassa inda ma yuqaduna fi as-sabahi al-bakir min nawmihim fayakunu al-wahidu minhum muttabi'an متعبا أو ما إلة نفسه إلى مزيد من النوم فيتمت فيتم فيمتنع فيمتنع ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة فيقول ألا يسمع والديه كل ألا يسمع والديه كلمة munasibatan gaira munasabatin wa aidan yu'inuhu walidahu ala dhalika bi an yuqidahu bi rahmatin wa rifq wa rahimallahu ra'an a'ana waladahu ala birri Allah ya ce wa kan min jamili abu ne mai kyau kwarai an yi rabbas sigar yara ƙanana a tarbiyyantace su a musu tarbiyya khasatan musamman inda ma yuqaduna fi sabahil bakir sanda ake tashin yara da safe min naumihim in za a tashe su bacci tarbiyyar da za a yi musu fa yakunu alwahidu minhum mut'aban za ga yaro an tashin sha bacci yana cikin gajiya aw ma'ilatan nafsuhu ila mazidin minan naumi ko kuma ransa bai so ya ga baccin nan yana so ya ƙara baccin nan fayamtani'u sai ya ƙi tashi wa ya kunu tamannu'ihi bi alfadhin ghairu munasiba kuma bayan ya ƙi tashin kuma sai ya faɗi magana mara daɗi ce shi an takura masa ko shi me yasa ake tashin sa fa yu'awwadu alla yusmi'a walidayhi kalimatan ghairu munasiba sai a koya masa cewa lallai ya daina wannan muguwar ɗabi'a kar ya sake ya dinga jishe da kunnen iyayensa kalma mara kyau wa aidan yu'inuhu walidahu iyaye su taimaka ma yaro su koya mai tarbiyya ala zalika akan kar ya dinga faɗa ma iyayensa muguwar magana bi an yuqidahu bi rahmatin wa rifq su din ma in zo tashin sa tashe shi da kalma ta tausasawa da rahama kar a daka masa tsawa ko a watsa masa ruwa ko a tsala masa bulala to shine da ya tashi shi ma sai ya faɗi mummunan magana malam yace wa rahimallahu ra'an ubangiji Allah ya gafarta wa mutumin da a'ana waladahu ala birri wanda ya taimaka wa ɗansa wajen ɗan ya kasance mai biyayya ta hanyar kyakkyawan mu'amala da 'ya'yan qawlu malam ya ci gaba da sharhi yana cewa faɗin sa da yace qila wa in mahu an ce wa ibnu abbasin shin koda sun cuci ɗan qala wa in zalamahu ibnu abbas ya ce eh ko da iyayenka sun cuce ka wajibi ne ka musu da'a ba za ka cuce su ba ai annal wajiba alal ibni hatta wa in kana sadara min abihi wa nahwihi min abihi nahawahu shay'un min adh-dhulmi aw al-khata'i aw at-tajawuz wato wajibi ne akan da ko da a ce mahaifinsa ya cuce shi ko ya masa kuskure ko ya wuce makaɗi da rawa wajen hukunta sa aw min ummihi kadhalika ko mahaifiyarsa ta cutar da shi fa alaihi alla yaltafita ila khata'il walidin kar ya sake ya kalli kuskuren iyaye kar ya sake ya kalli wani rigima da ke tsakaninsa da iyayensa ko da ke tsakaninsa da mahaifinsa ko tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa bal yajibu alaihi an yatadhakkara al ma'ruf al azim wal ihsan al kabir alladhi hasala lahu min walidihi abin da ya kamata ya dinga tunawa shine babban alherin da suka yi masa da babban kirkin da suka yi masa tun da suka kawo shi duniya ومن الوالدة على الوجه الأخص idan ga tana kirkin da mafiyarsa ta masa ta shayar da shi nononta ta rungume shi ta ci kashin shi ta ci fitsarin shi da wane da wane ne wa Allah yansa hadal ma'ruf al azima kar ya sake ya manta wannan kyakkyawan alkhairi bi sababi khata'in aw ithnaini aw thalathati min walidayhi saboda wai iyayensa sun masa kuskure daya ko biyu ko uku bal alaihi an yakuna zakiran da'iman ma'rufahuma as-sabiqa wa jamilahuma al-mutawasila abinda ya kamata ya dinga tunawa kyakkyawan aikin su da suka yi masa da alkhairin da suka yi masa wanda ya wuce da kuma wanda yake ci gaba da wanzuwa wa an qailasa ibn mayyasin qala kuntu ma'an najadati fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir yace na kasance tare da najadawa wato wasu ƴan tawaye ne ƴan ƙalaƙatu wasu ƴan masu kashe mutane yace sai na yi zunuban da ana ganin su face kaba'ira fa zakartu zalika ibn umar qala sai na na ce ma ibn abbas nayi laifi kaza ibn umar afwan nayi laifi kaza nayi laifi kaza qala ma hiya yace me kai qultu kaza wa kaza yace mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza qala yace laysa hadhihi min al-kaba'ir yace ai wannan laifukan da kake ganin kai ai ba sa cikin kaba'ir hunna tis'un ai manyan kasurguman laifuka a wurin Allah wasu laifuka ne guda tara sai lissafa sai ce al-ishraku billahi yiwa Allah shirka wa qatlu nasmatin da kashe rai wal firaru min az-zahaf da juyawa da gudu ranar jihadi wa qadhful muhsina da yiwa mace kamammiya kazafin zina wa aklu riba da cin riba wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa ilhadun fil masjidi da karkacewa daga tafarkin Allah a cikin masallaci mutum ya ji cikin masallaci yana wani abu da Allah bai halasta ba wallazi yastashiru da kuma wanda yake yin sukhuriya yake izgili da addini wa buka'ul walidaini min al-uquqi da kuma wanda zai sa iyayensa kuka saboda ya cutar da su qala li ibn umar sai ibn umar ya ce masa atafraqu annara atafraqu annara wa tuhibbu an tadkhula aljanna shin kana tsoron wuta kuma kana son ka shiga aljanna qultu i wallahi qaila sai yace na rantse da Allah ina son shiga aljanna kuma na tsoron wuta qala ahayyun waliduka yace mahaifinka na da rai qala qultu indi ummi mahaifiyata tana nan da ranta qala wallahi lau alanta lahal kalama in dai za ka dinga mata magana mai daɗi wa at'amta hatta'ama ka dinga ba ta abinci da ta dukulannal jannata majtanabtal kaba'ir na rantse maka da Allah sai ka shiga aljanna in dai ka guje ma waɗannan laifuka shirka da kisa da kaza da kaza da kaza da kaza rawahul bukhari fil adab al mufrad imam al bukhari da wannan hadisi shi ma ila yau a cikin tafin mai albarka al'adabul mufrad a cikin lamba hadisi na takwas a shekul albani ya inganta shi malam ya ce hadha al-atharu azimun fihi fa'idatun jalilatun fi mawdu'i birrul walidaini wannan wannan wannan ainihin wato asari asari ne mai girma wanda yake da fa'idoji masu yawa musamman akan batun da ake na biyayya iyaye da kuma wasu batutuwa daban wan najadatu cewa da yi na kasance ma'an najadat ya ce firƙatun min firƙil khawarij wata ƙungiya ce daga cikin rassan ƙungiyoyin khawarija wato ‘yan ƙalaƙato ‘yan boko haram masu ɗaukan makami masu kafarta musulmai da kashe su ya tabi na rajulan wanda suke magoya bayan wani mutum ne yuqalu lahu najada ibnu amir sunan ogan su ke najada ibnu amir utlika alaihimun najadat intisabihim ilai ana ce musu najadawa saboda suna dangantuwa zuwa ga wannan mutumin suna Najda ibn Amir walaha aqaidu fasida wannan kungiya suna da munanan akidu minha daga cikin akidun su munana anna al-abda idza waqa fi saghiratin wa asarra alaiha kana kafiran mushrika agun su idan mutum ya aikata wani karamin laifi kuma ya ci gaba da aikatawa to ya zama kafiri wanda yake shirka wa idza waqa fi kabiratin fa huwa kafirun mushrikun idan ko yayi laifi babba kwaya daya lokaci daya to kai daya zama kafiri fakana indahum shiddatun suna da tsanani wa tanattu'un da wuce makaɗi da rawa fi sagair wal kaba'ir akan laifuka manyan su da kananan su malam yace wa bi sabbi irtibati taylasata bihim faqad ta'athara bima kanu alaihi min at-tashaddud wa ta'annud wannan bawan Allah taylasa da ya shiga wannan kungiya ta bata ta bid'a sai tasirantu da irin tsananin da suke da shi ba gaira ba sabat da irin wuce iyaka da suke da wajen hukunci wa tawahhama fi ba'd al-umuri allati hiya min as-saga'ir annaha min al-kaba'ir so da kai wasu yan laifuka sai yake ganin manyan laifuka ne watakila ma ya zama kafiri da annahu qad madafi manhajin ma'a nafsihi fihi shiddatun iktasabaha min musahabati haulai saboda zama da waɗannan masu tsanani marasa ilimi marasa daraja shi ma ya koyi irin tafarkin su yana ganin abubuwan nan ne masu tsanani da ba za su yi ba qauluhu saboda ka ce wasa fa asabtu zunuban la araha illa min al-kaba'ir ai wasu zunubai da nake ganin su kamar manya wa hiya laysat min al-kaba'ir amma ko ba kaba'ira bane kama sai a ce tawdihu wa hadha fihi anna sahiba lahu ta'thirun ala sahibi malam yace wannan yana nuna tasirin aboki akan abokinsa saboda ka mutum ya zabi aboki na gari faman sahiba mutashaddidan mutanatti'an fi dinillahi awrathahu shidda idan ka je kana abokantaka da wani ɗan zafin kai wani mai tsanani wani wanda bai iya bin addini a sannu sannu ba to kafin ka ankara ya sanya maka irin wannan tunani da wannan aƙida ta shige ka ta zauna wa man sahiba mufritan mudayyi'an awrasahu al-iman wanda kuma ya je abokantaka da wanda yake sakaci da addini wanda yake lalata addini kafin ka ankara sai ya koya maka sakaci da lalata addini wa dinullahi wasatun addinin Allah mai inganci tsaka-tsaki ne فينبغي على المرء أن يختار من الأصحاب والرفقاء من كان على الوسطية saboda haka in ka tashi zaben abokai da abokan harka ka zaɓi matsakaita waɗanda suke fala shiddata wa ta'annut babu tsanani da wuce iyaka wala tawawuna wa tarahin babu kuma sassauci da sakaci la guluwa wala jafa babu tsanani babu jafa'i wala ifrata wala tafri babu kuma sakaci da wasa da addini malam ya sake cewa fa zakartu qawluhu fa zakartu zalika ibn umara zikira hadha al-amr ذكر هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنه هو من توفيق الله له da ya je ya ambata ma sahabi dan sahabi malami dan malami Abdullahi dan Umar wannan zance to Allah ya bashi tawfiki ne li anna ardal mushkilati alal alimi yu'addu min abwab tawfiq so idan mutum yana da matsala ya samu damar fada wa malami na Allah to ya samu hanyar da zai samu tawfiki wajen gyara wannan kuskure nashi waqad kana من مبدأ الخوارج في تقديم في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء خوارج ‘yan ƙalaƙatu, ‘yan boko haram, da ire-iren waɗannan ‘yan takfir da ‘yan zubar da jini yana cikin al'ada su tuntuni, jimalan cewa suna ƙoƙarin su raba mutanensu da malamai, ba sa barin mutanen su saurari malamai don ka su gane kurakuran da ake tafkawa a cikin wannan tafarki. Fahum, ya harisuna a shaddal hirs ala an yub'idu atba'ahum an su'ali ahlil ilmi suna iyayin su suka sun nesanta mabiyansu daga malamai wa an lirtibat bihim min khilali alqabin shani'atin suka sun hana su hulɗa da malamai saboda suna sawa malamai munanan laqabba yutliqunaha alal ulama sai masoya zuciya malaman duniya malaman gwamnati marasa tsoron Allah da ire-iren wannan kalmomi yunaffiruna biha atba'ahum minhum don su kore mabiyansu daga malamai. Kala, Malam ya ce, sai aka ce wa sai Ibn Abbasin sai aka ce wa Ibn aka ba da labari fa zakartu zalika Ibn Abbasin kala wa ma hiya qultu kaza wa kaza yace nayi laifi kaza da kaza a ga Ibn Abbasin ai annahu samma dhunuba allati kana yadhunnuha min al-kaba'ir ya ga mai zunuban da yake ganin kaba'ira ne qala Ibn Abbasin laysa hadhihi min al-kaba'ir thumma a'adda lahu al-kaba'ira wa dhakara minha ya ambata mashi manyan laifuka kuma a ciki ya ambaci mene buka'ul walidaini min al-uquq kukan mahaifa guda biyu da an ci mutuncin su fa adda uquqal walidaini min al-kaba'ir ya lissafa wato cutar da mahaifa a matsayin kabira qawluhu qala li ibn umara atafraqu an-nara wa tuhibbu an tadkhula al-janna wato kana jin ai atakhafu an yu'adhibaka Allahu bin-nari yawm al-qiyamah shin kana jin tsoron azabar wuta nan kiyama wata amalu wa tuhibbu an tadkhula aljanna kuma kana son shiga aljanna jama'a lahu baina targhib wa tarhib ya kudatar da shi aljanna ya tsotar da shi wuta wa hiya tariqatul qur'ani wannan shi tafarkin alqur'ani tuzkaru fihi aljannatu wa yaliha dhikrun nar za a ambaci aljanna a ambaci wuta wa tuzkarul maghfira wa yaliha dhikrul azab a ambaci azaba kuma a ambaci wato gafara Allah ya ce nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim cikin suratul hijr qala qultu i wallahi yace na rantse da Allah ina son shiga aljanna ina tsoron wuta qala yace masa hayyun walidak iyayenka suna raye wa hadha nadhir qawl ibn abbas al mutaqaddim ummuka hayya kamar da ibn abbas ya tambaya shi ma ya tambaya qultu sai yace indi ummi fa qala fa wallahi lau alanta lahal kalama yace in ka je ka dinga lausasa mata zance wa at'amta hatta'ama ka dinga ciyar da ita abinci da tadkhulanna aljannata zaka shiga aljanna majtanabtal kaba'ir matakar ka guje ma manyan laifuka zamu ji cikon bayani game da wannan ainihin wato asali na ibnu umar a darasin mu na gaba wanda shine na bakwai insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah